أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan jimada ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda shi ya yi daidai da 29 ga watan 12 shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu ainihin wato wanda muke yi duk ƙarshen wata na wannan littafi mai suna akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda الشيخ العالم العلامة عبد الله بن محمد بن عثمان wanda aka fi sani da abdullahi na gwandu allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi littafi ne bai da girma ta ɓangaren girma wato adadin takaddun da ke cikin littafin amma littafi ne mai girman gaske da sai ka tattaro littattafai da yawa za su baka wannan littafin saboda abin da ya kunsa na fawaid mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kyawawan ɗabi'unsa da halayensa yana karɓar uzurin wanda ya ba da uzuri yana karɓar hanzari ga wanda ya ainihin wato ya kawo masa hanzari ko da ya aikata kowane irin kuskure kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗabi'unsa kyawawa yana yin kakaci ainihin wato da kowa da kowa mata da yara sana a cikin kakacin annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗar abin da yake ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kalli wasa irin na halal duk wasan da bai saba wa shari'a ba annabi yakan yakan fito ya kalla ana yi kuma baya yin inkari kamar yadda ya kalli wasan habashawa da suka zo suna yi a farfajiyar masallacinsa da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya nuna ɗaukaka akan bayin da ke ƙarƙashinsa da kuyangin da ke gidansa abin da ya shafi abinci ko abin sha ko suturar sawa ma'ana ba za ka iya gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bambanta shi da sauran waɗanda suke ƙarƙashinsa ta abin da ya shafi abinci ko abin sha ko tufafin sawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya yadda wani lokaci ya wuce haka kawai ba tare da yayi wani abu na aikin da zai samu yardar Allah ba ko kuma abin da babu makawa ana buƙatar a yi shi na gyaran rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita ya shiga cikin gonakin sahabbansa ya kuma tsinki ko a kawo masa wani abu cikin abin da suka shuka ko suka noma annabi ya ɗauka ya ci saboda ya daɗaɗa musu rai annabi sallallahu alaihi wasallam baya wulakanta talaka ba kuma mai sarauta ko mai mulki baya makwarjini sannan kiransa zuwa ga Allah kira ne guda ɗaya ma'ana babu bambanci ba a warewa a ce kiran talakawa daban kiran masu kuɗi daban kiran masu mulki daban a'a annabi sallallahu alaihi wasallam salon da'awarsa duk iri ɗaya ne yakan yana kiran kowa da kowa maza da mata yara da manya ainihin wato masu kuɗi da talakawa masu mulki da waɗanda ake mulka da ɗai annabi bai taɓa zagin kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya aibata kowa ko kuma baya aibata wajen kwanciya idan an shimfiɗa masa abin zama ya zauna a kai ko ya kishin gida idan ba a shimfiɗa masa bai zamansa a ƙas ya kuma gida in gida ta kama yana gida a ƙasa babu shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai taushin hali mai afuwa mai kawaici yana fara wa duk wanda ya haɗu da shi da sallama yana kuma miƙa hannu su yi musafaha ba a iya gane takamaiman gurin zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin da sahabbansa suke zama ka zo ga an sa wata karaga ta musamman ko an sa wata shimfiɗa ta daban ko an ware wani guri da yake nuna daga gani ka san nan gurin wani ne cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ne inda gurin zama ya tike da shi mafi yawan zamansa yakan kalli alƙibla yana girmama duk wanda ya shigo wajensa yakan kuma fifita wanda ya zo wajensa ta hanyar bashi shimfiɗa in ba za ta ishe su su duka ba yakan ba wanda ya shigo wajensa shimfiɗa shi ya haƙura ya zauna a ƙas ko ya bashi matashin kai shi kuma ya haƙura kuma duk wanda ya zo a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ba shi gwargwadon rabansa na sakin fuska babu wani wanda in ya zo zai ga cewa ba a ba shi fuska ba ko an ɗaure masa rai saboda ko talaka ne ko shi saboda kaza ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbansa alkunya dan girmamawa da ai kuma da yake alkunya a bace da mutane suna santa suna jin daɗi musamman laraba don haka yakan yi wa sahabbansa alkunya nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi nisan mutane da wato game da fushi ya fi kowa nisata wato nesa da fushi sannan ya fi kowa saurin yadda in ya yi fushi ɗin ya kasance ya fi kowane ciki ya fi kowa cikin mutane tausayi ya fi kowa amfanarwa a cikin al'umma yana yin aiki tare da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam da hannunsa wajen haƙa gwalalo da aka yi a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa da hannunsa maɗaukaki haka ya dinga shiga yana yin aiki tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kyawawan ɗabi'unsa idan ya zauna a guri ya tashi daga gurin to yakan karanta kafaratul majlis shine yana yin wannan zikirin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan kuma shine gurin da muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa kana da aynahu kathiratan dumu' wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam idanunsa masu yawan zub da hawaye ne saboda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin haɗarin wannan rayuwar da muke ciki ya fi kowa sanin gararin ranar tashin alkiyama ya fi kowa sanin halin da ɗan adam ke tsintar kansa da ƙalubalen da ke gabansa gobe alkiyama da aka ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah kamar yadda shi kansa ya faɗa ana akshakum wa atqakum lillah da haka shi yasa ya fi kowa zubar da hawaye sallallahu alaihi wa sallam idan kuma abin farin ciki ya kama abin a yi murmushi ko a yi dariya ya kama duk da yana yawan kuka kuma yakan yi murmushi wa dhahiquhu tabassum dariyar manzon Allah ma an gane murmushi ce in aka yi abin da ya kamata a yi dariya a dara to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi murmushi shi baya kyakyatawa ya faɗi ya tashi yana zubar da hawaye na dariya hularsa tana faduwa saboda abin da aka yi na ban dariya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya irin wannan dariyar wanda akwai nau'i na wauta a cikinta sallallahu alaihi wasallama dariyarsa murmushi ce aktharun nasi tabassuman yafi kowa murmushi kuma yafi kowa yawan murmushi da wahala ka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kaga annuri da fara'a da sakin fuska ba in kaga ya fusata to sai dai an taba Allah kamar yadda zamu karanta a abin da ya shafi kuma abinci wala ya akulu ta'amal harra manzo Allah baya cin abinci mai zafi annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci mai zafi wa yaqulu yana cewa innahu ghayra dhi baraka abinci mai zafi bai da albarka yakan bari sai ya yi sanyi ba sanyi irin na karau ba a'a ya yi daidai yadda za a iya ci da aka cikin ɗabi'un kyawawa na annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci da zafi na fatan gane ya ce cin abinci da zafi kana ci kana yarfar da hannu kana ci kana kasa a bakinka amma babu nutsuwa da dumanina a cikin bakin naka ka ji kamar ka haɗi gobara to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya cin abinci haka sannan ya ce ma abincin da yake da zafi ka bari ya dan yi daidai yadda za a iya cin sa cikin nutsuwa sannan a ci saboda shi abincin mai zafi ba shi da albarka ya akulu min mayali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin hadama yana cin iya gabansa ne yana cin iya gabansa baya cin gaban wani na daga cikin kyawawar ɗabi'u na al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cin abincin gabansa wa ahabba ilaihi min at-ta'am al-lahab a duk nau'in abinci abincin da annabi ya fi so shine nama Allah gafata malam dan kaso nama ba kai laifi ba min akhlaqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam akalul lahab sai dai kawai bambancinsa da mu shi ba kwallafa rai ya yi sai ya ci ba in ya samu ya ci in bai samu ba a ci abin da ya samu wannan shine abin da ake so in koya ka koya in mun samu nama mu ba shi mamaki in ba mu samu ba mu ci zogale na fata an gane amma a nau'o'in abinci ya tabbata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a abinci allahamu nama sannan babu laifi ka dinga cin fruit annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbul qara yana son abubuwa wato wato yan duma an fahimta shine alqara irin su kabewa su ai duma ce ko ire iren su kankana haka sune alqara yana son abubuwa masu kulubutu sune wannan masu kamar duma din wa yuhibbul qara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana son ainihin wato yan duma wa ya gababu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin fushi li rabbihi in an taba ubangijinsa duk da bushashar fuskarsa duk da fara'arsa duk da saukin halinsa duk da daɗin zama da shi da yake da shi amma ana taba addinin Allah to za a ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗabi'un manzan Allah da zaka koya in an ci mutuncin addini an ci zarafin addini an taɓa alƙur'ani an taɓa sunnar manzan Allah a ga kayi fushi a ga ka nuna rashin yaddarka a ga ka nuna rashin kwanciyar hankalinka domin wannan yana cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam sannan wala yaghdabu li nafsi shi baya fushi dan shi kaiwa an zo an talle ka da mari kai aka ce kai hakuri ka hakura amma ana lakucewa musulunci hanci kakka yadda ba wani baki da za a baka kamai da martani kai iya abin da zaka iya yi na bawa addinin ka kariya gwargwadon ikonka in ka ga abin da ba daidai ba kai kokarin hanawa iya ikonka marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin kyawawan ɗabi'unsa shi in shi aka taba wanda mu a yanzu duk wanda ya taba manzan Allah Allah ya taba an fahimta amma shi a karan kansa idan shi aka yi wa aka dan bata masa ko aka gaya masa bakan magana annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin fushi bai dauki mataki yakan yi hakuri amma yana nuna fushinsa in an taba Allah wa ya'kulu ma hadara yana daga cikin kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abin da ya zo an fahimta ma hadara ma'ana abin da ya zo abin da aka samu yana cin abin da shi aka samu a baya an ce yana cin nama in shi naman aka samu in ba a same shi ba abin da aka samu sai ya ci wala ya tawarra'u an mata'ami halalin baya yin tsantseni ga barin cin wani abinci wanda cinsa halal ne in ka gabe ci ba baya so kawai an fahimta duk abin da yake son an kawo baya tsantseni in dai halal ne zai zage ya ci kawai na daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam ya akulu dajaj yana cin kaji in ka ganta a babban kare ta an sa mata gishiri da magi da onga an yayyanka ta nan an sa kabeji karka bata in dai ka same ta ta hanyar halal an fahimta domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin kaji an fahimta eh yana cin naman kaza ya kulu dajat yana cin naman kaza kaga an gaya mana ya fi kowa gudun duniya ya fi kowa zuhudu mun ji irin rayuwar gidansa amma yana cin naman kaza abinda nake so ka gane a nan shine in baka samu baka ci abin da ya samu kwalla fare ka ce kai sai kaza banda kaza to nan shine ba kai koyi da akhlaqul mustafa ba sallallahu alaihi wasallam amma cikin koyi da akhlaqul mustafa shine daukar rayuwa da sauki an samu alhamdulillah irin wanda ake so aka samu eh a'a ba irin sa bane ƙasa da shi ne shikenan sai a amfani da shi shi yasa wata rana wasu sabai sun zo an kawo naman kaji suna ci sai ga wani mutum ainihin wato min bani taimilla shabihun bil mawali yana zuwa sai aka ce masa bismillah baka annahu ya talakka kamar yana dan nan nokewa yana ganin kai anya a shagala ci naman kaji kuwa suka ce kaga ka zo ka ci sahabin ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin naman kaza da haka in an samu a ci in ba samu ba hakura wa tsaira yana cin naman yan shila alladhi yusadu wanda ake farautowa irin su misali kurciya hasbiya wanda ake zuwa a farauto a daji an fahimta a tsair duk da cewa akwai ka'ida ta cin naman tsuntsaye ko naman ainihin wato yan tsuntsu shine ya zamanto baya cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi domin ya hana ya ce ba a cin kullabi nabin minas siba wa kullabi mikhlabin minas tsayir dukkan tsuntsun da yake farauta da farce ba a ci irin su shaho irin su mikiya irin su ire-iren waɗannan wayanda da farce suke farautar abu to ba a ci wa yuhibbu dubba annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa a sha taushe in an samu nabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa an fahimta yakan tsince ta ya ci da akan an kaganta a cikin miya kakkabarta yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam a abinci ke so yana cikin abin da yake so kai a abinci shine kabewa shine wa yuhibbu dubba yana son kabewa wala ya'kulu thuma amma baya cin tafarnuwa ba cewa yayi kuma kakkaci ba sai dai in za ka ci ka sarrafa ta yadda ba za ta damu mutane ba ko ka dafa ta ko kuma in ka ci ka yi wasu 'yan dabaru da ake misali in ka ci za ka iya samun kanin fari da zuma ka sha in ka yi wannan za ka ga ka ci tafarnuwa amma ba za a juwarin da za ka damu mutane ba amma shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya son wari komai kankanta sa shi yasa wala ya akulu thuma baya cin tafarnuwa ko abinci aka kawo in ya juwarinta ba zai ci ba wal basla da albasa an fahimta kaga kai ma sai ka sani in ka zo ka zo za a yayyanka ma ita a salad za ka za kwada ko kwadan zogale ko wai ana yayyanka albasa to in ka ci sai ka samu ainihin wato abin nan ka numfari ka tattauna a bakinka insha Allah kurkure ruwan da bakinka za ka ji ainihin abin nan din ya tafi ko kuma ka samu zuma ka sha wal qurrab nabi sallallahu alaihi wasallam baya cin al qurrab al qurrab yayi kama da lawashi akwai malamin mu da muka yi karatu muna karatu da shi aka zo kan wannan gabar a hadisin muslim ya ce alkurrata lawashi sannan akwai wani masanin magunguna irin na islamic magunguna haka da na gargajiya wato irin wanda ake cewa islamic chemist din nan duk da cewa kowane magani ma inda ba zai cutar ba shi ma na musulunci ne ko yawa saboda haka naji shi kuma ya fassara alkurrat wani lokaci ya san hausa sosai ina dan bibiyar program dinsa na ji ya fassara alkurrat da albasa kwadi an fahimta albasa kwadi amma an ka kalle ta inda za ka je kai googling alkurrat ina jin da turanci ko ya na ga sun rubuta ko su kaliyon ne wato in ka je kai ka duba za ga yanayinta kamar lawashi din amma bambancinta da lawashi kamar dai albasa mai lawashi kawai shi yasa shi wannan malamin namu ya fassara dan kaje za a ganta a nau'i ce kala-kala amma dai yawancin ta za a ganta da wannan dogon ainihin ganyen a kasanta kuma za a ga dan dungulmin albasar amma yawancin wanda na gani a hoton ba ta da girma a ƙasa wajen dungulmin wajen ainihin girman albasar wani lokaci ma sai ga kamar din lawashi ne sai ka duba sai ga ɗan yan jijiyoyi a ƙarƙashin lawashin to ita ce alkurra da haka ko ka ce lawashi ɗin don ta yi kama da lawashin gaskiya ko kuma alkurra wato ka ce albasa kwaɗi ɗin kamar yadda na ji shi wannan masanin abin nan ɗin ya fassara ta da albasa kwaɗi ina fata an gane to duk dai tana da yanayi tana da ainihin wato yanayi da albasa ita ma tana da wari irin na albasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan duk baya cin su baya cin tafarnuwa baya cin albasa baya cin ita wannan alkurraf din wa ma dhamma ta'aman qab amma fa bai taba aibata abinci ba ko kawo shi aka yi da tafarnuwa ba aibata shi yake ba an fahimta shine wa ma dhamma ta'aman qab annabi bai da dai bai taba aibata abinci ba kawai inishtahahu akala in yana ya bashi sha'awa yana so zai ci in ko ba wa illa tarakahu in kuma yaji baya sha'awa kawai sai ya bashi ba sai ya kushe shi ba ba sai ya kalla ya ce ka fa san ni fa bana shan miyar kuka a kawai an kawo baya so kawai shikenan zai ce alhamdulillah ba zai ci an fahimta yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kanat lahu wa kanat lahu qas'a manzon Allah babu rowa a gidansa yana da wani irin masaki ko akushi in yanzu ne ka ce yana da wata irin katuwar kula lidduyufi ko da baki za su zo an sani ba ko gidanka akwai ko kuma iya cikinka ne kai da mataka amma yana da katuwar kula ka kana iya cewa kula wato girman kular wato zaratan mutane hudu ne suke iya daukan wannan akushin na annabi sallallahu alaihi wasallam na baki ne to kawo ga kula ina ganin ban sani ba ko akwai yawanci dai za a ga mutum biyu ne suke ɗaukar kula don marikin guda biyu ne ko akwai wadda ta kan buwaye mutum biyu zunduman zunduman kulonin nan ma za a ga dai mutum biyu to ka ɗauka irin wannan ka ga dai duk wanda ka ga ya ajiye irin wannan ai alama ce ta gidan ana yin baki duk gidan da ka je ga wayannan zabga zabgan kulolin to ai ka san cewa lalle kam ana hidima a gidan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana lahu qas'a yana da wato muka yi hausar zamani mu ce yana da kula duk da cewa ita ma kula turanci ne an fahimta amma ƙasa shine akushi makeken akushi ne kuma ka san akushi zai yi nauyi tunda na itace ne yana da ita wato akushi babba lidiyufi wannan saboda baki ya hamiluhu arba'u rijalin mutane hudu ne ke iya daukan shi wannan akushin kowannen kula din wa kanan lahu mir'atun annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana da tsafta yana ado da haka yana da duk abubuwan da ake son mutum ya zamanto dan gayu ya tanada annabi duk yana da su duk wani dan gayu to gayinsa baya zama gayu sai yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta shi yasa wa kanan lahu mir'atun yana da mudubi sallallahu alaihi wasallam ya sa hula ya dan duba ya gani in yayi wanka ya dan duba ya abin nan wa kana lahu mir'atun yana da me mudubi wa mishdun yana da targeshe mataji an fahimta mishd yana da shi abun taje kai kum kenan ko yawa to yana da kum sannan wa miqrab annabi sallallahu alaihi wasallam yana da almakashi ko nail kwata an gane nail kwata ko abin mai abin yankan farce wannan mai kas din yana amsa sunan mikirab kuma almakashi shi ma na yankan farce da yan wasu abubuwa yan wannan shi ma ana kiransa miqrab to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yankan farce tunda yana cikin sunnarsa yanke farce to yana da shi wasiwakun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da aswaki wala yatanaffasu fil ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya numfarfashi fil ina ya a cikin kofi ko mazubi in yana shan ruwa ko yana shan wani abu in yana sha yana sha da yaji numfashi sai a waje na daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam yin numfashi a wajen kofi karka dinga sha kana numfashi a ciki in shariba in zai sha abin sha wa kana idza atamma sannan manzo Allah ya kasance idan zai yi rawani arha imamatahu yakan saki jelar rawanin nasa baina katifaihi tsakanin kafadinsa wani lokacin ya nada sai yi guda biyu ɗaya biyu ta nan ɗaya biyu ta nan shine baina katifai wani lokaci kuma ta baya yake sakinsa wani lokaci kuma ta gaba wa kana kummuhu hannun rigar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilar rusgi izuwa nan tsintsiyar hannu ne ba a yi masa ya wuce nan gurin kaga mutum wato hannun rigarsa kamar ta tabara ya zo hakan yan yatsunsa ya kusa rufe yan yatsunsa alama ce ta kamar shan miya aka baka rigar an fahimta ko tela ne ma wannan kaje ka ce rage ma kara dauka ko aro aka baka an fahimta ko an baka ka karasa wa kana kummuhu hannun rigan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ilar rusge zuwa tsintsiyar hannu ne wa tuli ridaihi an gano tsawon kwarjallan annabi rida kai mayafinsa sittatu azru'in zira'i shida ne tsawon mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam zira'i shida ne fi ardi 30 wa shibrin fadi kuma zira'i uku da ɗani ɗaya komai nasa ba abin da aka manta komai an ruwaito kaga an gano faɗin zira'i uku har da kuma kamu ɗaya shibir ɗani ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana izaruhu kwarjallan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ɗaurawa shi kuma arba'an wa shibiran wato zira'i hudu ne shi ma da ɗani ɗaya fi ardi zira'aini wa shibr a cikin wato fadin kuma zira'i biyu da ɗani ɗaya wannan kwarjallan da yake ɗaurawa a abin nan a jikinsa sallallahu alaihi wa sallam walam yanha kulla launin minan libas annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana sa kowane irin kalar kaya ba lakin sai dai yakrahu li ashabihi al-ahmar al-khalis ya hana sahabbansa su sa ja fatau jan kaya fau ya hana wannan kalar adam mata ne an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya sa fari zaka iya sa bulu zaka iya sa bakake zaka iya sa kaza zaka iya sa duk kalar da kake so an fahimta addinin musulunci bai zo don ya kuntata wa mutane ba baka san wata kala wata kala kake so kaza je kai kai duk kala kaza ba ta burge ka wacce ce take burge ka kaza je ka yi kawai dai ka kiyayi jajawur an bayyanta shine ainihin wato al'ahmar buhut jajawur ba sirkin komai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karhanta ko yakan kiwa sahabbansa su sa jajawur wa kana lahu sarawil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wando wa yalbasul khatam yana sa zobe sallallahu alaihi wasallam wa ya ja'alu fassahu yana sa kan zoban mimma yali kaffahu ta cikin tafin hannunsa sai ya murza shi haka sai ya dawo ta ciki eh yawwa kamar haka yawwa to shine ma'ana wa ya ja'alu fassahu kan shine fass mimma yali kaffahu wato cikin tafin hannunsa wa ya taqanna'u bi ridaihi taratan yana lullube jikinsa da mayafinsa gaba daya wani lokaci tun daga kansa gaba daya musamman yanayi kamar yanzu na sanyi yakan lullube jikinsa gaba daya da mayafinsa wani lokaci wa ya turkuhu ala katifihi ukhra wani lokacin kuma yakan bar shi akan kafadarsa shine katif wani lokaci ya bar shi akan kafadarsa mayafin wani lokaci kuma ya lullube jikinsa gaba ɗaya ya danganta wa kana kathiran kathiran ma yat- ma yal ma yaltahu al-imama min tahti al-hanak wato ya kasance yana yawan kewayo da rawaninsa ta ƙarƙashin haɓarsa an fahimta yana yawan yin irin wannan rawanin za ga in aka in aka nada kuma sai ayi haka sai kuma a jeho shi sai jelata abin da za gan shi ya kewaya za gan kana kallon shirye-shiryen larabawa musamman irin tarihi da ake nuna na da za ga irin wannan an fahimta to shine rawanin ya sauko ya biyo ta karkashin haɓasa yawa za ga in ka kula da buzaye sukan yi irin wannan rawanin ko wa yakunu ma ashabihi wa azwajihi kawahidin minhum yana kasancewa in ka ganshi tare da sahabbansa ko ka je cikin gida ka ganshi tare da matansa ka wahidin minhum kamar ɗaya ne daga cikinsu kai ka ce shi ba manzo bane ba annabi bane ba fiyayyen manzanni bane ka shiga cikin sahabbansa ba wani abu da za ka gane za dufurin iskiliya a ce da kagan kaza ka ga a yana zama kamar ɗaya ne daga cikinsu in aiki ake za ka ganshi shi ba wani guri gare shi na musamman ba shi ba wasu kaya ne na musamman na alfarma da shi shi kadai aka yi wa ya dinga sa su dan ya bambanta da sauran mutane ba sallallahu alaihi wasallam shi abincinsa ba daban yake da na sauran mutane ba da haka in ka zo da wuya ka iya gane cewa wannan kaza ne wannan kaza ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wa yakunu ma ashabi yana kasancewa tare da sahabbansa wa azwajihi da matayensa kawahidin minhum kamar ɗaya ne daga cikin su a zauna a yi hira a yi raha a tattauna da kai da kake ganin kaburin kasa ka kasaita ko saboda kana da mukami ko saboda kana da karatu ba isa a zauna da kai a hira a yi raha a yi kakaci ba ko kuma matan kama ba su ga fuskar kama ballanta na su ga maka to wannan baya daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a gidansa a yi hira a yi raha su bashi labari a yi nishadi wannan kuma shine taswirar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a son mace a cikin gidanta ta zama kamar tana cikin ainihin wato kurmawa an fahimta ko tana goron dutse ta dinga jin yanci a cikin gidanta in mijinta ya zo ta dinga jin wani wato bangare nata ya shigo wanda tun da ya fita dai gidan ya yi faɗi ba ta jin daɗi ba za ka zo kai kuma ka shigo a busan kam ɗari ba baya cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam haka wa yakunu fi safar sannan kuma a halin tafiya bari ka ji wata ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na gwamna to duk gaba ɗaya kwamboy ɗin sai su wuce gaba kai za ka biyo bayan su kaji shi ma wani abu gaba ɗaya kwamboy ɗin gaba ɗaya mutanen da ake tafiya su suna can gaba in kana so ka ga motar da shugaban ƙasa ko gwamna yake ciki to ta ƙarshen haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kasance in za a yi tafiya fi saqata ashabi shine a can bayan sahabbansa ya tisa su gaba shine duk abin da zai faru shi ya faru a kansa tuko sallallahu alaihi wasallam akwai ran da a cikin garin Madina aka ji daram wani abu kamar bom ya fashi sahabbai ba su san tsoro ba an riga an an ba su horo na jarumta ba irin mu ba yanzu da an ji ihu yanzu nan da sai ka rasa ina lasifika ina mai wayar ina mutanen masu karatun ina duk sai ga ba kowa an riga an jarabce mu da tsoro taya tana fashewa hankalin kowa sai ya kada ya ya dauka wani abu ne sahabbai duk suka fito malam suka yi inda suka ji wannan ihu ko suka ji wannan karar suna tafiya kawai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan doki ko siddi babu yana lantura u lantura koma ku koma ai ba komai naje na ga ba na yi kiliyarin din abubuwa koma kawai kar ku tsorata kar ku tsorata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san tsoro ba an fahimta kaji mazaje yanda suke ba mazare ba wa yakunu fi safar a halin tafiya saboda ai abin da yasa shugaban kasa da wani ake tura shi duk convoy wasu suna gaba shi yana tsakiya ai dan kan wani abu ya same shi kenan ba ruwan shi shugaba dan an tashi motar baya ko ta can gaban an tashe ta tunda shi dai ya kai labari ko to yana daga cikin akhlaqul mustafa shi gaba ɗaya talakawan suna gaba shine a baya kila zai ga wani wanda aban hawansa ya kasa to shi ne kan abin hawan annabi zai dawo su tafi tare za a ga wani kila ciwon ciki ya kulle shi shi bai iya bin mutane ba ya koma gefe annabi zai tsaya har sai ciwon cikin ya fada an masa addu'a ya warke sannan zai dauke su tafi ka ji fa hikimar amma shugaba yana can gaba duk abin da ya faru a baya me ya sani Su- motar wani ta yi hadari ma ba za a fasa tafiya ba inda aka tafi wajen lancin da wani abu ba- ba fasa hana ba sai an ji an yi bambancin shugabanci a musulunci kenan da ka karanta tarihin shugabanci a musulunci da irin wanda muke fama da shi yanzu li'ajalil munqati'in saboda waɗanda suka yanke ko suka yanke kaunar an yi musu nisa ba za su iya bin waccan tawagar ba saboda gudu ko saboda rashin lafiya ko saboda rauni wa yardifuhum kuma ya goyo su kan abun hawansa in ya ga wani nan abun hawansa ya kasa ba a irin wannan tafiyar bane wata rana ya zo ya tarar da jabir dokinsa ya yi yana jakin ya ki gaba ya ki baya ya ce sauran kirmani in haƙura da in haƙura da dokin kawai in tafiya ta raƙumi kai akan raƙumi ne ko ya ce sauran kirz kirz ya rage ma ni in ɗan ɗebe yan kayana da kai in rabu da shi to ya ki gaba ya ki baya yana ta jakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ah jabir ya ce wallahi ka gan shi ne motar ce ga ta nan ta samu matsala ta ki gaba ta ki baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba dokin ya yi masa addu'a kawai eh, raƙumin kawai sai sai ya warke raƙumin ya dinga yin wata irin tafiya da bai taba yin irin ta ba ya samu sinadarin albarka a jikinsa annabi ya ce to jabir dokin nan raƙumin nan naka fa ya ƙayatar da ni ka siyan min da shi ya rasulullah ai eh, ce, ka siyan min da shi Ya ce, to ba zan ce ba zan siyan ma ba ya nawa za to ya ce zan baka dirhami kaza ya ce a ƙara da ya manki ya ce ka dai siyan min da shi ya ce to zan siyan ma amma fa sharaɗi sai mun je gida zan na siyan ma amma zai ɗauke ni sai ya kai ni gida na gama bukatu na in kawo ma ya ce na yadda bayan jabir ya isa gida ya gama bukatar sai ya ɗauko raƙumi ya taho da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce jabir ila za ka je ka dinga cewa na ma wayo na raba ka da raƙuminka ya yi lafiya kuma na raba ka da shi to kaga wannan kudin da na baka ka rike shi ma raƙuman Allah ya ce ya riko aje a ci gaba da hawa kyauta ta ban mamaki shi kyauta yake yi irin kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yad'u lahum kuma yana yi musu addu'a ya ga wannan gashi ya kasa ya ma addu'a kuma ya dauko shi akan nasa abun hawa a ce kuna tafiya a convoy din gwamna ko na shugaban kasa motar wani cikin convoy din ta lalace shugaban kasa ya ce shigo kusa da shi wannan masu bakajen kayan ba kaman ba su yadda ba ko amma in shi shugaban ne ya matsa ya ce lalle sai an shigo ai kaga su ma suna ansawa ne da abin nan eh ba za a bari ba do- bisa doka ko to wa kana thiyabuhu fawqa al-ka'bayn tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance saman idan sawunsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya take kaya an fahimta idan saman idan sawunan kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hannun riga saboda wayannan ƙare-ƙaren duk in kana da yaro dan karami sai shi ma ya shiga cikin yadin naka an yi maka fankata fakatan kaya ya zo har hannun nan Ri- wando kana take shi kamar tattabara ita ma rigar ta yi can ƙasa to duk wannan aka rarrage shi economically sai ka yi wa ɗanka kaya da shi ba ya ka siya ma ba kawai in ka siyo yadi biyar sai ga zai ishe kaya ma dogo riga da wando irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗanka shi ma ya mar shi ma ba sai amma wanda zai take ba sai ga dukun yadi biyar din ya ishe ku amma kai kai kaɗai ka cinye biyar kuma kaga shi ma ka sai ka ɗinka ma shi ma an siyo ma biyu kaga bakwai kenan kuma gashi ana fama da matsalar tattalin arziki kaga inda za mu bi sunnar manzon Allah hatta tattalin arzikin wato akwai abubuwan da fa muke ta yin su wato muna ta kukan talauci da kukan tattalin arziki wallahi akwai abubuwan da da za mu tsaya mu dan rarrage mu ba addini mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zaka ga rayuwarka ta ƙara inganta to shi dai kaga ma wa kana lahu thawbani lijumu'atihi khassatan yana da wasu kaya guda biyu a cikin kayansa na juma'a ne kawai dirran juma'a wannan juma'a ya sa wannan wata juma'a ya sa wannan da aka ba a san mutum ya yi tufafin da ya wuce idan sawu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfala min alka'abai ne fafin nar duk tufafin da ya wuce idan sawu to kuma an tafi wuta da haka in ko dai ka bashi daidai idan sawu ko sama da idan sawu ko kuma ka kashi rabin kauri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin akhlaqul mustafa in tela ne kai to kai ma ka zamanto kai koyi da akhlaqul mustafa wajen yi wa mutane dinki duk wanda yazo yace za a yi dinki a auna masa measurement ɗinsa ya wuce idan sawu ka ce to fa baya cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa sallam kai ma kana daga yana cikin akhlaqul mustafa kai mai wannan bayanin cewa fa baya cikin akhlaqul mustafa take kaya in ya ce shi haka yake so ba yadinsa bane ka ce to mu ba ma saba akhlaqul mustafa kai wa wani tela ka ga irin sinadarin albarka da zai shiga cikin harkar taka an fahimta wa kana lahu thawban manzo Allah yana da tufafi guda biyu li jumu'ati khassatan na sallar juma'a sa kawai a keɓance wa yalbasul qalanis manzo Allah yana sa huluna ta hatal ama'im wani lokaci a ƙasar rawani in ya sa hula sai kuma ya rawani a sama wa bigairi imamacin wani lokaci kuma yakan sanya hular kawai ba rawanin wani lokaci kuma yakan sanya rawanin ba hular amma dai ba taba ganin sa kamar yadda kake ba kamar yadda kake sallallahu alaihi wasallam ban san da akhlaqu ma kuke koyi ba eh ga su Muhammad nan duk ga su nan ai duk ga ku nan ai ah malam Yusuf hadda kai masha Allah amma dai duk da haka dai ga masu hulunan sun fi yawa gaskiya ko da yake akwai wanda kuma na kamar na sanyi ne eh juma'a juma'a to kaga shi yana da amma kai ma yana ga an fahimta da aka cikin akalakul mustafa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganshi ba komai akai baya yi ko dai kaga ya hada biyan ga hula ga rawani sallallahu alaihi wasallam ko ka ganshi da hula kurum ba rawani ko kuma ka ganshi da rawani kurum ba hula amma an tabbatar kaga kan annabi ba hula ba rawani ba za ka gani ba wa ɗulu firashihi zira'an kaji fa tsawon shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zira'i ɗaya ce auna hawahu ko makamancin zira'i ɗaya wani irin bararrajewa za a miƙe kafa a sake tsawon ta zira'i ɗaya wa arduhu zira'un wa shibir faɗinta kuma zira'i ɗaya da ɗani ɗaya duk inda ka yi juyi ɗaya ka ji ka ƙasa wannan fa duk yana cikin halar wato rayuwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shimfidar tsayinta zira'i ɗaya ko makamancin zira'i ɗaya faɗinta kuma zira'i ɗaya da kuma ɗani ɗaya aw na hauhu ko makamancin haka wa ya namu kuma ya baccinsa a kai sallallahu alaihi wasallam wa kana ya ƙilu alal hasiri ya kasance yana yin ƙailula a kan tabarma an san ƙailula ya ko ɗan baccin nan da ake da rana wa kana ya ƙilu alal hasiri ya kasance yana yin ƙailula a kan tabarma wahadahu ita kaɗai laisa ta tahu shai ba komai a ƙasan tabarmar ita kaɗai zai kwanta a kanta walahu mitsaharatun sannan yana da sahani min fakhar wato na kasko buta an fahimta ko shine mitsahara abun abun abun yin alwala abun kama ruwa ba buta kenan ba eh sahani kenan ko akan galla wa kana lahu mitsaharatun min fakhar wato kamar wata irin yan kula dinnan kun san kula in ka je ƙauye ko 'yan kasuwannin ƙauye a ko su ba yanzu ne gwangwanaye suka yi yawa gurin alwala ko 'yan kasuwa za a ga ana zuzzuba ruwa a cikin 'yan gwangwani amma da za a ga meye wani 'yan ƙananan tulu ba shi ne kula ɗin ba kula ba kula ba salka salka ita fata ce kai baka wazan salkan ba ne yau shi ne yadda kaga dai tulu haka dan karami ko da yake yanzu yawanci an kasuwannin kauyen ma an kaje za ka gwangwanaye ne da yan butoci shi yasa kila wancan din ya dan bata an gane ko walahu mitsaharatun min fakhar yana da kamar ka ce buta kawai min fakharin amma ta kamar kasko irin yadda ake yin kasko ta ƙasa ce kenan ya tawabba'u yana yin alwala da ita wa yashrabu minha kuma yana shan ruwa ga kamar wannan kula din kenan dan za ga dan bakin ta haka da sauransu kamar yadda za ga bafulatan yana dan yawo da jallo an san jallo ai ko jallo shi ma ba san jallon ba yawwa jallo eh yawwa na shi kamar na kwarya ne shi kuma ko eh za a gansu su ma da za a ga mutum yana dan tafe da dan wannan dan abin nan din nasa musamman fulani za a ga har yanzu kamar suna dan su ma dai yanzu sun koma yar buta ta roba haka tunda yanzu an dan samu dan samu dan wani yan wata roba haka su zuba ruwa amma da za a ga wannan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan da ita yake alwala kuma yana shan ruwa daga gareta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam duk kayayyakin yana nuna maka tsari irin na gidan annabi da rayuwarsa duk abubuwan amfani yana da su an fahimta duk yan abubuwan da suke na amfanin yau da kullun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da su tsarin rayuwa ke kaga mun faɗa a baya yana da kum ɗinsa baya ce a ji a aro man na gidan wani yana da nail kwata baya ce a ji a aro ma kowa na aramun nail kwata an yanke baya duk yana da kayansa to kaga nan an gaya mana sannan yana da kularsa ta in za a yi biki ko wani hidima a gidansa ba sai an tashi ba ce je ka gidan suwa ne ko aje yanzu ma har haya ake yi aje a hayo kato tukunya a wani guri ko ko kuma kulolin an dinga shiga gidan makwata da Allah suna da yan kula mai dan girma wani lokaci tunda duk an saba rayuwar ta mu duk mun kunta duk a kuntace ake rayuwar duk cikin hannu baka hannu akushi to shi sa zai ga gidaje nawa zaka je irin wannan dirkeke kular ba a samu ba an fahimta to duk annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan yana da su wa kana yaqulu manzo Allah yana cewa la tuballigu an ashabi kar ku kawo min labarin wani daga cikin sahabbai na illa khairan sai alheri ba na son gulma ba na son tsegumi yana cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam kaza ba ka son gulma ko tsegumi musamman in kai shugaba ne kar ka bude kofar da za a zo ai ranka ya dade wallahi wani ai kaza kaza kaza kaza kuma wato ranka ya kaga wannan nan wallahi dai kawai dai dan ba yanda zai yi ne amma ba san wannan matsayin da aka samu yake ba kaza kaza kaza annabi ya ma faɗa ya ce kuma kai ma an ka zama shugaba ko a wata ma'aikata ko ka zama shugaba a wani guri ko a wata kungiya ko a makaranta ka yi wannan ka zama kawai al'amuran ka a buɗe kar wani ya dinga zuwa ya dinga kawo saran wani ko ya kawo sukar wani Allahumma sai dai ta babin gyara in akwai wani abu da ake so shugaba ya sani ko jagoran guri ya sani na wasu matsaloli don ya kawo gyara a kai to babu laifi wannan amma ta fuskar sara ko kawo suka to wannan kanka ba da wannan kofar yana cikin akhlaqul mustafa baya sauraron tsegumi ko gulma shi yasa yace la tuballigu an ashabi illa khairan kar ku kawo min wani labari ko wani zance ku ce sahabi wani ko sahabi wani ya ce kaza in ba alheri bane fa inni uhibbu manzo Allah ce domin hakika ni ina so an akhruja ilaihim in fita wajen su wa ana salimu sadr ban ba kowa a zuciyata ne salimu sadr ba na ganin bakin kowa na fi so in na fito kawai ga kowa duk gaba ɗaya ba na ganin cewa in dinga ganin wani an masa an riga an masa tabo da haka ni ma in dinga ganin sa da wannan yace ina so in na fito cikin sabbaina in gansu fari tas salimu sadr in ga kirji na wato wato abin nan kubutaccen kirji ko zuciya ga barin rike wani daga cikin wanda aka gaya mu wata mummunar magana game da shi wa yusallimu ala sibyan manzo Allah yana yin sallama ga kananan yara wannan yana cikin akhlaqul mustafa ko kana yi to in baka yi kaji annabi yana yi ka zo wuce ko kwallo suke salamu alaikum in ba su kula ba sun shagaltu suna ta koratul qadam shikenan dai ka fita an fahimta in ku suna zazzaune salamu alaikum kanka ce yara ne yawanci za ga haka kuma muke ba ma yi wa yara sallama kawai muka zai mu wuce abin mu kawai yara ne wani ma manyan ma sun isa yi musu sallama ballanta na yara yana cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam sallama yake wa yara sallama yake wa yara wa yubasiduhum kuma ya saka musu fuska saka musu fuska yara suna son zuwa wajensa an fahimta yana suna son zuwa wajensa haka kuma ake so mutum ya zama musamman duk wanda yake hulɗa da yara akwai wata rana wani yake gaya min ya ce akwai wani likitan yara ne irin pediatric din saboda haka sai ya kai ɗansa ba shi da lafiya ɗan yana ta rigima yana kuka kuma gashi ya kai shi wajen likitan saboda haka da suka je wajen likitan yayyayi likitan yaron ya zo hannunsa yaki ya zo wajensa yaki zai da ke shi cewa karka firgita mun karka firgita mun feshen dina kawai sai ya haka ashe alawoyi ne a aljihunsa kawai da ya haka kawai sai ya sa hannu sai ya fito da alawa sai ya ma haka kawai sai yaron ya miko hannu sai ya mika ɗaya hannun sai ya taho ka dubo ka dubo yadda ake gudanar da abin nan amma kai ya zai sai bulala an fahimta ko ya zo kuma ya jikinsa ya gaya masa ba ka iya siyasa tafiyar da ƙananan yara ba ka san ma su gaba ɗaya yanzu renansu ake so ake masu yadda zuciyarsa ta karɓi zuwa makarantar ba ka zaman tuwon kana koyar da 'yan ƙananan yara da wannan 'yan alawoyin aljihunka lokacin da ka ga wani yaro an kashi wani sabon yaron ma sai kasa sakewa ya ta kuka da alawa ka sai ka abin nan kaga haka yi masa ya ce ni ba na son karka karka dagula masa lissafi kawai da ya haka ashe alawoyi ne aljihunsa kawai sai ɗauko guda ɗaya yana masa haka sai yi kawai miƙo hannu kaga dama yaro da alawa yana miƙa sai kuma ya miƙa mat ɗaya hannun to tun da ya ga da alawa sai ya taho an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa na kawo wannan ana so a nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sakarwa yara fuska yara suna sha'awar zuwa wajensa ba wanda yake hantarar yara ne da mangare su ba wani ƴaƴansa ma yanzu akwai wani cikin wata rana ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da jikokinsa yana sumbanta su ina jin ko al'aqara bin habis in ban manta ba al'aqara bin habis ne yace ya maikin Allah ni ko kaga ƴaƴana goma ban taba sumbanta ko ɗaya ba daga cikin su yace in Allah lokacin da Allah zai zare rahama a cikin zuciyar mutum ya zan yi man la yarham la yurham kuma wannan abin da kake yi wa ƴaƴanka shi zai shi zai Allah ta'ala zai tunatar da su memorin su ya dawo musu da wannan lokacin da suka girma wajen lokacin da kai kuma ka riga kai collapse su kuma su zo su tarere ka musamman yaro akwai wani malamin mu da yayi wata lecture ga mata yace musamman yaro kada ya zo ka dinga korarsa ko ka ce baka da lokacinsa musamman iyaye mata musamman chatin din nan da ya zo akan wannan dama yayi magana a yi ta chatin yaro ko zuwa wani lokaci ma yaran aka ce sun tafi unguwa ko sun tafi makaranta iyaye ji suke kamar an sauke musu wannan za su samu dama su ta chatin din su yake cewa yake gaya wa iyaye mata a lokacin yace wallahi duk wanda bata ba yaron yaron ta lokacin sa lokacin ta ba yanzu to shi ma sai ya rama za ga in ya girman nan ita kuma lokacin tana bukatar in ya zo ma lokacin ta riga ta tsufa wato rukon abin nan mai ake cewa lokacin sai dai nata duk wanda ya zo ga rigingimu na tsufa kila ma mafaɗaciya ce to kaga sai dai nata kuma a wannan lokacin tana son duk wanda ya zo ya dan zauna ya dan yi mata hira ya dauke mata kewa to a lokacin shi ma ba zai iya zama ba wallahi in ya zo kawai ya dinga yanzu yanzu ana an tun ɗazu ake taimun waya a ofis zan makara hajiya sai dai mun dawo da yamma ba wanda zai iya zama da ita saboda haka yara su ma abokan rayuwa ne mun karanta a karatunmu na al'imanu bilomil akhir har a gidan aljanna fa da yara za a rayu rayuwa ba ta daɗi sai da yara har gidan aljanna mun karanta cewa da yara za a rayu wala yazjuru ahadan illa an harami manzo Allah baya tsawatar da baya wa kowa tsawa sai in ya aikata haram amma in dai ba haram mutum ya aikata ba nau ba za ka ji ya daka mutum tsawa ba wa yusamma dawabahu manzo Allah duk abun hawansa duk suna da suna ba laifin Allah ya ma wadata kana da motoci guda uku duka sa musu suna ko da yake yanzu duk motocin suna zuwa da sunayensu wannan kaza ce wannan kaza ce wannan kaza ce amma ko keke ne da kai ka sa musu suna an fahimta in babur ne da kai ka sa musu suna ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanyawa dabbobin da yake hawa duk ya sa musu suna kaga yana da taguwa sunanta kasuwa yana da ainihin wato alfadara sunan wannan alfadarin duldul yana da jaki sunan jakin ofair a duk ya sa duk ya sa musu suna an fahimta da haka wa yusamma dawabahu annabi yana sanya wa dabbobinsa suna ba dabbobin ba wasu lahahu da makamansa takobinsa tana da suna kaza ɗinta tana da suna haka kai ma duk abubuwanka in akwai wata, wana- wata na'ura da kake da ita mai biya ma bukata mai kyau ka dinga ka sa mata suna ko ta- daga siffar irin aikinta ka sa mata ka tsako mata suna an fahimta wa mata'ahu da kayan amfaninsa duk yana musu suna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yanamu illa idza da'athu alhajatu ila an-nawm manzo Allah baya bacci sai in bukatar baccin ta kama ba zai zo kawai kwanta dan yayi bacci ba a'a kawai zai ci gaba da bautar sa ya ci gaba da al'amuran sa in ya ji baccin sai je shine wa kana la yanamu na daga cikin akhlaqul mustafa baya bacci illa idza da'athu alhajatu ila an-nawm sai in akwai bukatar baccin fayanamu ala jambi al'aiman in ko yazo baccin to zai kwanta ne a bangar baryar jikinsa na dama bangaren jikinsa na dama sannan in zai kwanta gaira mumtali ilbatan min at-ta'ami wa sharab baya take cikinsa da abinci da abin sha wannan mu ma ko a likitance su ma likitoci sun hana haka ko dan kiwon lafiya mutum ya dirki abinci kuma ya kwanta ko to annabi sallallahu alaihi wasallam dama can yana cikin akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam baya cika cikinsa da abinci kuma ya kwanta wala yattakhidhu al-furush al-murtafi'a manzon Allah baya rikar shimfudu masu tudu ai an ji shimfida ta sa a can baya ko ba tuntume miyar katifa bace inci kaza ko inci kaza ko inci kaza wata katifar ita kadai za ga ba sai an sa ta akan gado ba ita kadai ka dauka wani gado ne aka sai ka in aka in aka yi mata kwalliya gurin sai ka dauka akan gado aka shimfida ta ba ce aka yi kaka kwanta ban kana da kuɗi kasiya yawwa an fahimta duk wa'annan abubuwan ana so ka fahimci yadda manzan Allah ya rayu sai ka auna da taka dan ka samu kanka cikin wani yanayi na rayuwa ka yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka ka ci gaba da bautawa Allah haka ka auna yanzu irin wannan rayuwar da muke karanta ta magabata da wannan rayuwar da muke ciki kai kama kai yanzu ka ma kira kanka a cikin kunci kake ka adaijiyar da rayuwar take wa ya ba'u khaddahu alal wisada manzan Allah yakan dora wato kundukukinsa alal wisada akan fulo ma'ana manzan Allah yana yin matashi kenan babu laifi in ka yi shimfiɗar kuma ka samu matashi ko fulo ko kuma wani abu da zai ɗan tada kanka babu laifi yana cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta a haka to wala yanamu wala yanamu awwalan layl wa yanamu kai wa yanamu awwalan layl manzo Allah yana kwantawa a farkon dare wa ya ƙumu nisfahu idan dare ya raba kuma sai ya tashi hina ya siho dik lokacin da wato zakara yake yin cara awwalan na farko din carar zakara ta farko to lokacin da annabi yake tashi kana yuhayyi'u dahara manzo Allah ya kasance yana tana da ruwan alwalarsa wasiwaka da asuwakinsa la yakillu zalika ila khadimihi illa li daruratin duk baya kallafa ya dora waɗannan ga mai masa hidima sai in akwai larura ko bai da lafiya ya ce a ɗauko maka kaza babu takallufanci cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ɗauko min kaza sai an ɗauko oh kuma ɗauko min kaza kuma ɗauko min kaza ɗauko min kaza mutum duk yana kwance saboda jin isa da mulki saboda shi mai gida ne ko shi kaza komai yana zaune sai dai ce a yi masa to annabi sallallahu alaihi wasallam kaji in zai kwanta bacci yakan tanadar kansa abin da zai alwala ya tanadi asuwakinsa wani lokaci kuma iyalansa sun san yana buƙatar ruwa yana buƙatar kaza za a tanadan masa in ba a tanada ba shi zai tashi yayi la ya killu zalika kuma kaga yana da masu hidima amma baya ɗora wannan hidimar ila khadimihi ya ce zuwa ga mai masa hidima je ka kawo min kaza je ka kawo min kaza je ka kawo min kaza illa li daruratin sai dai akwai wata larura da za ta sa a yi haka ina ganin karatun da yana da daɗi in an biya masa sai a wuce lokaci to yanzu sai mu tsaya wa kana la ya tafaqqadu fi baitin mudhlim sai mu tsaya nan insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya azurta mu da waɗannan kyawawan ɗabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam mu aikata su